بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da haduwa a yau asabar bakwai ga watan rabiul awwal shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da shida bayan hijira wanda ya dace da sha biyar na yau ko sha shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da biyar miladiya don ci gaba da karatun littafin mu na at-tuhfatu saniya wannan kuma shine darasi na arba'in da bakwai ne to ya kai kuku ke da safi ba daidai arba'in da bakwai kenan ina za mu tashi yau kenan to bismillah zarfu zaman to bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال ظرف الزمان وظرف المكان قال باب ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان هو اسم هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك وأقول الظرف معناه في اللغة الوعاء والمراد به في حرف النحاة المفعول فيه وهو نوعان الأول ظرف الزمان والثاني ظرف المكان جميل ما يأتي ظرف الزمان وظرف المكان wato waɗannan suna cikin mansubat al-mansubat al-kalimat allati tastahiqqu an-nasba wa bil akhas min al-asma wato sunaye waɗanda suke cancantar a yi musu nasba sune al-mansubat wanda a cikin su mun yi maganar maf'ulun bihi mansub ko mun kai maganar kuma al-maf'ul al-mutlaq to kuma yanzu zai shiga zarfin zaman da kuma zarfin makan to shi wannan ka iya cewa shine al-maf'ulu fihi idan wancan al-maf'ulu bihi ne wannan ya zo me al-maf'ulu fihi wanda shi wani abu aka aiwatar a cikin sa shi zarf kenan sawa'un kana zarfa zamanin aw zarf makan zarf الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في wato shi zarfin zaman suna ne na zamani wanda yake ake yi masa nasaba ta hanyar kaddara fi wato ana kaddara fi a cikinsa nahwu al-yawma an gane ku wal lailata wa gudwatan wa bukratan wa saharan wa gadan wa atamatan wa sabahan wa masa'an wa abadan wa amadan wa hinan waɗannan dukkanin su kowanne zarfin zamani za ka yi cewa ƙara'atul ƙur'ana al-yawma kaga al-yawma dinnan shine lokacin da kai karatun al-qur'ani ƙara'atul ƙur'ana al-yawma sa'azhabu ila kaduna al-yawma wato da nasaba na al-mim na nasaba na kalmar al-yawm ha kuma allailata sa'anamun lailata da sauransu ko gudwatan kharastu min albayt gudwatan ko bukratan ko kuma saharan lafazin asahar shine lokacin da alfajir ya keto rana bata fito ba shine asahar kana da dama ka yi wa hawun din fataha kamar yadda yake a nan ko kai mata sukuni ka ce asahru ko asaharu an gane ku Allah ce illa ala lutun najjaynahum bi sahar ni'matan min indina kadhalika najzi man shakar lafazin gudwatan kuma wato yana nufin da yamma abinda aka yi shi da yamma bayan rana ta bar tsakiya ko kuma bayan la'asar lafazin bukuratan kuma da safe kenan gari ya waye da sassafe shine bukuratan lafazin zadan sananne ne gobe kenan lafazin atama abinda aka yi ta da dare min bidayatil layli ila nisfihi shine atama daga farkon dare zuwa rabin dare shi yasa sallar isha'i a da suke kiranta salatul atama tunda ana yin ta ne a rabin dare na farko to amma daga baya manzo Allah ya hana kiranta da wannan sunan yace a rika kiranta da sunan salatul isha amma da duk salatul atama duk da haka zamu ga ya zo cikin wani hadisi domin dadin haka ake faɗa lafazin sabahan sananne ne haka ko masa lafazin abadan wato bila nihaya kenan lafazin amadan wato lokaci mai tsawo shine amad an gane ko يود لو أن لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا لفظ حينا فيما هنا نفن زامني بامي صوبة جريكنا وما أشبه ذلك ده أبن دي كما دون ذكر كون لدك تكون ظرف الزمان وأقول الظرف معناه في اللغة الوعاء في لفظ الظرف على ربتي أبن ده أكي نفي دشي شيني الوعاء مزبي دون هكا envelope ta sanya wasiƙa a larabcin yau ake kiranta da suna azzar saboda mazubi kana sa wani abu a ciki wal muradu bihi fi urfin nuhati amma abinda ake nufi da azzar a cikin yare na malaman nahwu al maf'ul fi abinda aka aiwatar da wani abu cikin sa wa huwa naw'ani al awwal zarf al zaman wal thani zarf al makan
أما ظرف الزمان فهو عبارة عن الاسم الذي يدل على على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه بملاحظة معنى فيه الدالة على الظرفية وذلك مثل قولك صمت يوم الاثنين فإن يوم الاثنين ظرف زمان مفعول فيه وهو منصوب لقولك صمت فهذا العامل دال على معنى وهو الصيام والكلام على ملاحظة معنى فيه أي أن الصيام حدث في اليوم المذكور بخلاف قولك يخاف الفصول يوم الامتحان فإن معنى ذلك أنه يخاف نفس يوم الامتحان نفس يوم نفس يوم الامتحان وليس معناه أنه يخاف شيئا واقعا في هذا اليوم جميل أما ظرف الزمان فهو عبارة عن الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه يجي أبن لكن في ظرف الزمان عبارة عن الاسم wato wani abin yin izina ne dangane da suna ko fassara ce dangane da suna allazi yadullu ala zaman al-mansub wanda yake nuna zamani da aka yi wa nasaba bil lafzi addalli ala al-ma'na al-waqi'i dhalika al-ma'na fi wato da lafazi wanda yake nuna faruwar wata ma'ana a cikin sa bi mulahazati ma'ana fi tare da hararo ma'anar fi addallati ala zarfiya wanda ita ce ita ce take nuna wani abu ya shiga cikin wani abu wa zalika misal qawlika sumtu yawmal ithnain yayin da kace sumtu yawmal ithnain ai kana da dama kace sumtu fi yawmil ithnain kuma yayi sumtu yawmal ithnain sumtu fi yawmil ithnain amma lokacin da ka cire fi din sai ya kasance yawma ya zanto mansu wato ana hararo ma'anar fi a cikin zarfin zaman ko an gane ku fa inna yawm al-ithnayn zarfu zamanin maf'ulun fi domin yawm al-ithnayn din nan wani abu ne wanda ya shafi zamani sannan kuma an aiwatar da wani aiki cikin sa kenan wa huwa mansubun bi kadika sumtu an yi masa nasaba saboda fi'li na sumtu fi'il da fa'il din su suka yi nasaba a cikin yawma wa hadha al-amil dalun ala ma'anan wannan amil din wanda shine sumtu yana nuna wata ma'ana wa ko siyam wannan ma'anar ita ce azumi wal kalamu ala mulahazati ma'ana fi magana kuma dangane da hararo ma'anar fi ai anna siyama hadatha fil yawm al mazkur wato azumin ya faru ne a wannan yinin da aka ambata wato shi ne yinin ranar litinin ya khilafi kaulika wannan sabanin maganar ka cewa idan da zaka ce ya khaful kasulu yawmal imtihani ya khaful kasulu yawmal imtihani kaga ya ta bamban da sumtu yawmal ithnaini saboda me inna ma'ana zalik ma'anar wannan zance ne ya khaful kasulu yawmal imtihan annahu yakhafu nafsa yawm al-imtihan yinin yake jin tsoro walaysa ma'anahu annahu yakhafu shay'an waqi'an fi hadha al-yawm ba wani abu da zai faru a wannan yinin yake jin tsoro ba a'a shi yinin yake jin tsoro dan saboda an iyakance yinin a matsayin yini ne na ranar yin jarrabawa to sai zan to yana jin tsoron yinin gaba ɗayansa ba wani abu mai faruwa a cikin yinin ba sabanin sumtu yawmul isnain wannan na ba da labarin shi azumin ya auku a wannan ranar ta litinin kenan an fahimta ko a cikin jira da yake so ce maka zarfin zaman suna ne wanda yake nuna lokacin faruwar abu lokacin da abu ya faru sannan kuma sunan wannan za a yi masa nasaba sannan kuma ana kaddara fi kafinsa in ma ka ga dama ka iya kawo fiɗin a magance ko ma'ana ta zauna daren ba tare da ma'ana ta lalace ba ba za ka ce sun tufi yawmil isnain ba wanda zai maka inkari haka yana za ka cire fi ka ce sun fi yawmil isnain idan mai tambaya ya tambaye ka menene ya kawo nasaba a yau ma sai ka ce fi'ilin sama ko fi'ilin sumtu shi ne ya kawo nasaba a na'am
واعلم أن الزمان ينقسم إلى قسمين النسم الزماني نعم
haka da ya rubuta ana an nasma zamani yan kasim ila kismai
وأعلم أن الزمان وأعلم أن نسم الزمان ينقسم إلى قسمين الأول المختص والثاني المبهم أما المختص فهو ما دل على مقدار معين محدود من الزمان وأما المبهم فهو ما دل على مقدار مقدار غير معين ولا محدود yace sani da ya kamata ka san cewa shi suna na zamani ya kasu kashi biyu na farko daga cikin su shine al-muqtas ke bantacce na biyu al-mubham boyayye wanda baya ke bantuwa da wani zamani sananne ya shafi kowane zamani واما المختص فهو ما دل على مقدار معين محدود من الزمان في المختص كوا ke bantacce shi ne wanda ya nuna wani gwargwado na zamani sananne kuma iyakantacce duk wani zamani iyakantacce sananne ka kamar yawmul isnin zamani ne amma mubaham ne ko ko muayyan muayyan haka yawmul thulatha haka yawmul khamis jami'a ayyamul asbu kowanne yini ne wanda yake يدل على زمان محدود wanda yake nuna zamani iyakantacce lahu bidaya wa lahu nihaya yana da farko yana da ƙarshe to wannan shi ake kira al-muqtas az-zamanu al-muqtas an gane ko wa misal al-muqtas wa misal wa amma al-mubham amma shi al-mubham kuwa fa huwa ma dalla ala miqdar muayyan ala miqdar ghayr muayyan wala mahdud boyayyen shine abin da ya nuna zamani gairi mu'ayyanin ba wani iyakantacce ba wala mahdudin ba wanda aka sa masa iyaka ba wato zamani boyayye kenan kawai zai buga misali a kan ومثال المختص الشهر والسنة واليوم والعام والأسبوع to kaga wannan duk sanannu ne makastu fi makkata shaharan duk wanda na faɗa wannan ya san cewa nayi kwana nawa ne a 29 ko 30 التي مكثت في مكة شهرا ومكثت في المدينة أسبوعا يا سنة يكون الجنوة يا سنة يكون الجبق الجنوة هذا زمان محدود إذا هذا زمان مختص معين محدود مختص an gane ku to wannan kamar a shahar kamar a sana kamar al-yawm kamar al-am kamar al-usbu' hadhihi kulluha أزمنة معينة ومحدودة أزمنة معينة وكذلك محدودة لأن لها بداية ولها نهاية ومثال المبهم amma misalin al-mubham min az-zaman kuma shine mai al-lahza ba wani bambanci da sana da am duk abu ɗaya ne ba wani bambanci
ولسان المبهم اللحظة والوقت والزمان والحين to wannan shine misali na mubham kamar ka ce al-lahza lahza shine wato dan kankanin lokaci wadanda suka ce kamar kyautawar ido alwakt kawai in ce lokaci to wani lokacin zaman kawai in ce zamani kaga ban iyakance zamanin ba ya iya ya yau ne ya iya wa gobe ne haka kuma alheri shi ma wani lokaci ba iya ba iyakan ciki ba dai wato ba baya da farko da karshe da za mu iyakan ciki da wa kullu wahidin وكل واحد من هذين النوعين يجوز انتصابه على أنه يجوز انتسابه يجوز انتصابه على أنه مفعول به مم.
وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على الزمان اثني عشر لفظا مم.
الأول اليوم وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مم.
تقول صمت اليوم wato kafin ya buga wancan misali yace wa kullu wahidin min hadhihi an-naw'ain kowane ɗaya cikin waɗannan nau'ika biyu wato al-muqtas da kuma eh al-mubham yajuzu intisabuhu ya halatta a yi masa nasaba ala annahu maf'ulun fihi akan cewa maf'ulun fihi ne ah da yace yajuzu intisabuhu wannan ya zo da yi masa nasaba din ba dole bane ba kenan jaiz ne ah to a madadin kai nasaba da sai kai ne sai ka riga ya da fi dan kai masa jarra kace a madadin ka ce sumtu yawmal isnain sai ka ce sumtu fi yawmal isnain makattu fi makkata shahran makattu fi makkata fi shahri an gane ko ma'ana a madadin kai na saba sai kai me sai kai jarra amma bi cewa ka riga ya da fi addallati ala zarfiyya shine ke juzun tisabu wala annahu fa'lun fi وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على الزمان اثني عشر لفظا مؤلف يا أم بتلفظ أبوه بشاجي ودن سكينون زامني نفر كوسين اليوم وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ونسين اليوم تقول
تقول صمت اليوم أو صمت اليوم صمت يوم الخميس أو صمت يوما طويلا مم، دون جي يوم كده من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مم.
والثاني الليلة وهي من وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر تقول اعتكفت الليلة البارحة مم.
أو اعتكفت ليلة أو اعتكفت ليلة الجمعة مم. wannan dare kenan shine daga faduwar rana zuwa ketowar alfajir والثالث الثالث غدوة وهي الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس تقول زارني صديقي غدوة الأحد أو مم.
زارني غدوة مم.
والرابع مم.
بكرة مم.
وهي أول النهار تقول أزورك بكرة السبت Mm. wato wa- wato guduwa shine lokacin da yake bayan an yi sallar asubahi ya zuwa lokacin da rana za ta hudu wato ba kamar yadda da zana fassara sahar da wannan ma'anar ba guduwa shine ma baina salati subhi ila wa tulu ishan taqulu zarani sadiki guduwatal ahadi da ka ce guduwatal ahadi an fahimci kenan ranar lahadi din bayan sallar asuba kafin rana ta hudu أو زارني غدوة بعترض كاتي غدوة العهد والرابع بكرة لفظ بكرة كما هي أول النهار فالكون يني كنا تقول أزورك بكرة السبت an gane ku wato za ka ce abin nan zan ziyarce ka bukurata sabti wato a safiyar asubahi a safiyar asabar ko a zuru ka bukuratan wal khamis والخامس mm.
سحرا وهو آخر الليل ال- قبيل قبيل الفجر mm.
تقول ذاكرت درسي سحرا saharan ko saharan duk wanda ka faɗa yayi sai Allah ya ce bil asharihum yastaghfirun wato shi lokaci da ya ya fari ko ana son ko da mutum ya yi karatu cikin dare ko kiyamun laila ko karatun alkur'ani to lokacin da as-sahar ya zo to sai ya dakatar da komai ko sallah din sai ya dakatar da istighfari don lokacin istighfari ne saboda wa bil asharihum yastaghfirun mhm والثالث غدا وهو اسم اليوم الذي بعد يومك الذي أنت, في أنت فيه مم.
تقول إذا جئتني غدا أكرمتك wato shi gadan suna ne na yinin da yake bi ma yinin da kake ciki to sai ka ce masa gadan gobe kenan akan ce a larabci ya zaji da ne gadan akramtuk inda za ka zo mun gobe to zan karrama ka mhm والسابع عتمة وهي اسم لثلث الليل الأول Mm.
تقول سأزورك عتمة haka waɗansu suka ce atama shine sulusul lailul awwal waɗansu kuma suka ce nisful lailul awwal ko dai ka raba dare uku to kashi ɗayan farko ko ka raba dare biyu to kashi ɗayan farko to kuma wannan dama ai ya danganta ne da yadda aka samu sabani cikin hadisai na lokacin sallar isha'i yaushe ne lokacin sallar isha'i ke cikewa a hadisance akwai ruwayoyi da suka nuna zuwa a sulusul awwal min al-layl akwai ruwayoyi da suka nuna zuwa nisfin laili zuwa rabin dare kaga in har tana kan rabin dare ta zama atama kenan tun daga farkon dare zuwa rabin dare kenan an fahimta ku amma dai babu wata riwaya ta hadisi da ta nuna cewa sallar asubahi lokacin sallar isha'i ta kan kai asubahi wani lokacin da baya fita sai asubahi duk babu hadisi a kai wannan kawai zance ne na fuka hau sallar isha'i lokacin ta yana karewa ko dai zuwa ɗaya bisa ukun dare ko zuwa rabin dare da ka wuce rabin dare ta lokacin sallar isha'i ya riga ya wuce bisa ga zance mafi inganci ashe da jini zai fito wa mace da al'ada da da jini zai tsaya wa mace kafin ketowar alfajir da minti talatin za ta yi sallar magarba da isha'i babu sallar magarba da isha'i a kanta don lokacin ya riga ya wuce duk da cewa minti talatin ita ake ta yi wanka ta zo ta sallar don da sallolin guda biyu kafin alfajir ya keto amma babu a kanta amma kaga a fi kyau ko a kowanne sallolin a kanta a shine amfanin bibitan hadisai kenan mhm
والث- والثامن صباحا مم.
وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال تقول سافر أخي صباحا lafazin saba suna ne na lokaci allazi yabtadu min awwal nisfi al-layl athani ila zawal wato da ana kiran sa saba tun daga wato ainihin farkon rabin dare na biyu har ya zuwa lokacin da rana ta yi zawali wato abin nufi jiya da dare ranar juma'a lokacin da dare ya zo tsakiya to da zaran an wuce tsakiyar to an shigo asaba har ya zuwa yanzu har ya zuwa lokacin da rana ta zawa da ana cikin mai asaba to amma a hakikalin gaskiya a urfi na mutane daga baya a larabci mutane ba sa cewa asaba sai bayan gari ya waye an gane ku na'am والتاسع مساء وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من الزوال إلى نصف الليل مم.
تقول وصل القطار ب- وصل القطار بنا مساء wato shi ko masa suna ne lokaci wanda yake farawa daga lokacin rana sai zawali har ya zuwa rabin dare da ana kiransa masa kakance a larabci wasu alkifaru bina masa'an wato mm, jirgin kasan ya iso da mu masa'an da yamma wal ashir والعاشر أبدا والحادي عشر أمدا وكل وكل منهما اسم للزمان المستقبل الذي لا غاية بانتهائه Mm.
تقول لا أص- لا أصحب الأسرار أبدا Mm.
ولا أقترف الشر أمدا wato da lafazin amad da lafazin abad kowane su daga cikin su suna ne na zamani da ke tahowa nan gaba la ghayata lil jiharihi wanda baya da iyaka kakan ce la ashabul ashrara abadan ba zan taba abokantaka da eh, ashararai ba har abada wato iyakacin rayuwa ta kenan ba zan abokanci ashararan mutane ba al ashrar jam'i na ashirir guda ɗaya kenan wala aqtarifu sharra amadan ba kuma zan taba zakke ma sharri ba a aikace ko a magance amadan iya zamanin rayuwata اقترف بمعنى اكتسب كده وليقترفوا ما هم مقترفون
والثاني عشر حينا وهو اسم لزمان مبهم غير معلوم ابتداء ولا الانتهاء تقول صاحبت عليا حينا من الدهر lafazin hin kuma suna ne na zamani boyayye gairu ma'lumin ibtida'i wal intiha wanda ba a iya sanin mafara ko karshen sa kakan ce a larabci sahabtu aliyan hina min ad-dahri nayi abota da aliyu wani zamani na lokaci to kaga da kace wani zamani ka faɗi dai wani zamani boyayye kila ya kai wata kila bai kai wata ba kila ya kai shekara kila bai kai shekara ba
ويلتحق بذلك ما أشباهه من كل اسم دال على الزمان سواء أكان مختصا مثل, مثل ضحوة وضحى أم كان مبهما مثل وقت وساعة ولحظة وزمان وبرهة فإن هذه وما ماثلها يجوز نصب كل, كل, كل واحد منها على أنه مفعول به don da waɗancan guda goma sha biyu da ya kawo wa yalta hiku bi zalika zai iya riskuwa da su ɗin ma a bahu duk abin da ya kama da su min kullis min dalilin ala zaman daga dukkan wani suna da ya nuna zamani sawawun akana mukhtassan zamanin da ke bantacce shi wannan suna ya nuna mislu bahwa kamar lafazin bahwa wato yana nufin hantsi au duhan kakan ce bahwa ko duhan am kana mubhaman ko zamani ne boyayye misal waqt kamar ka ce waqt wa sa'a wa lahza wa zaman wa burha dukkan su wannan zamunna ne fa inna hadhihi wa ma ma salaha domin wannan da duk abin da yayi kama da su yazuzu nasbu kulli wahidin minha ya halatta kowane ɗayan su ai musa nasaba ala annahu maf'ulun fihi bisa da cewa maf'ulun fihi a takaice dai wannan shine zarf na zamani wato suna ne wanda yake nuna zamanin faruwar abu zamanin faruwar abu suwa'un wannan zamani sananne ne ko kuma boyayye ne keɓantacce ne ko boyayye ne tare da misalan da suka gabata sai zarfin makan ظرف المكان قال وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقديره نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإذا وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك جميل وتشي ظرف المكان شيني اسم المكان المنصوب بتقدير في suna ne na wuri ba na zamani ba wancan na zamani wannan kuma sunan wuri na faruwar abu wancan zamanin faruwar abu wannan wurin faruwar abu bi ta kadiri fi akan kaddara masa kalmar fi nahu amama wa khalfa wa quddama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa inda wa iza'a wa hiza'a wa tilqa'a wa thamma wa huna wa ma asbaha zalika wato da abin da ya kama da wannan ina jin zai kila zai bayanin ma'anoninsu su waɗannan kalmomi amma dai akwai wanda suna tarayya da juna ta fuskar ma'ana akwai kuma waɗanda kishiyoyin juna ne lafazin amam da hal kaga kishiyoyin juna ne wannan gaba wannan baki kamar lafazin kuddam da wara su ma kishiyoyin juna ne domin lafazin kuddam shi ma na nufin dai amam kamar yadda wara yana nufin khalf fawq da taht kishiyoyin juna ne wannan sama wannan kasa inda wato na nuna wurin faruwar abu wa iza'a wa hiza'a wannan suna daukar ma'ana daya a wadansu lokuta wato abin da yake daura da kaza da ce jalasa fulanun bi iza'i wato ya zauna ni ga na anan shi kuma gashi anan muna fuskantar juna ke a gefe na tilqa'a wajajen abu kamar yadda samma wato yana nufin can daidai da kace hunalika ko hunaka wato da samma da kuna duk kamar abu ɗaya ne sai dai kawai bambanci shi huna idan abu a kusa ne wato dukkan suna nuna wuri ne ne illa iyaka idan wuri kusa ne a ce masa huna idan wuri tsaka tsakiya ne a ce hunak idan wuri nesa ne sai a ce hunalika duk dai kaga abu dai ne kowanne ya dullo alal makan lakin al makan hunaka makanun qarib hunaka makanun بعيد هناك مكان متوسط القريب هنا البعيد هنالك المتوسط بينهما هناك kaga samma yana daukar ma'anar hunaka yana daukar ma'anar kuma hunalika Allah ce wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira yani idza ra'aita hunalika da zaka tsinkayo can abin da ke cikin aljanna ra'aita na'iman wa mulkan kabira almuhim waɗannan dukkanin su sunaye ne na wuri wurin faruwar abu wa aqulu qad arafta fi ma sabaqa wa aqulu qad arafta fi ma sabaqa zarf az-zaman wa annahu yanqasimu ila qismayn muqtass wa mubham wa arafta anna kull wahid minhuma yajuzu nasbuhu ala annahu maf'ul fihi واعلم هنا أن ظرف الزمان عبارة عن أن ظرف المكان له
واعلم هنا أن ظرف المكان عبارة عن الاسم الدال على المكان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه بملاحظة معنى فيه الدال الدال الدالة على الفرقية وهو أيضا ينقسم إلى قسمين مختص ومبهم أما المختص فهو ما له صورة وحدود محصورة مثل الدار والمسجد والحديقة والبستان وأما المبهم فهو ما ليس له صورة ولا حدود محصورة مثل وراء وأمام yace kada a rasta fi ma sabaka zarfa zaman abin da ya riga ya wuce ka riga ka san zarfa zaman wa annahu yanqasimu ila qismay zarfa zaman ya kasu gida biyu akwai muktas akwai mubham wa arafta anna kullu wahidin minhuma yajuzu nasbuhu ala annahu maf'ulun bihi kowanne kuma ya halatta a yi masa nasaba bisa ga cewa mafa'ulin fihi ne to wa'alam huna anna zarful makani ibara wato ya kamata ka san kuma shi zarful makan wato عبارة عن الاسم الدال على المكان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه وتسوناني wanda yake nuna wuri. sannan kuma ga shi da nasaba ana yi masa nasaba ne ta hanyar lafazin da yake nuna ma'anar da ta faru a cikinsa wato kamar fi'ili da yake nuna ma'anar da ta faru a cikinsa bi mulahazati ma'ana fi zaka halaro ma'anan fi addalati ala zarfiyya wa huwa aidan yanqasimu ila qismayn mukhtas wa mubham kamar da wancan yake shi ma haka yake ya kasu gida biyu akwai mukhtas akwai mubham al mukhtas shine ma lahu suratun wa hududun mahsura wanda yake da hoto da kake gani wa hudud da iyakoki mahsuratun waɗanda suke sanannu da an ce mahsur wanda suke iyakantattu ko ka ce abu mahdud ko ka ce masa mahsur duk ma'anar su daya mislu dar kamar dar da an ce addar kaga yana da katanga ta nan da ta nan ga mafara ga makararsa haka almasjid haka alhadika haka albustan an gane ko idan ka ce da kaltul dara ko da kaltul masjida ko alhadikata ko albustan kaga dai dukkan su kowa sunna ne muktas domin yana da sura mahad wa hudud mahsura wa amma al-mubham fa huwa ma laysa lahu suratun wala hudud mahsura misl wara wa amam amma al-mubham shine wanda baya da iyaka ke bantacciya kamar ka ce wara'a an fahimta ko lalle ya zama wara'ahu min qarib ko wara'ahu min ba'id daga baya da iyaka ke haka lafazin amam shi ma haka wala ya juzu ولا يجوز أن ينصب على على أنه مفعول فيه من هذين القسمين إلا الثاني وهو المبهم أما الأول وهو المختص فيجب جره بحرف جر يدل على المراد نهوا اعتكفت في المسجد وزرت عليا في داره وقد ذكر المؤلف
نعم ba shi halatta a yi masa nasaba a bisa ga cewa mafa'ulun fihi ne daga cikin waɗannan abin nan guda biyu illa sani sai na biyun wa huwal mubham amma al-awwal wa huwal muhtas fa yajibu jarruhu bi harfi jarr yadullu ala al-murad nahu itakassu fil masjid an gane ko wato shi zarful makan al-muhtas da al-mubham dinsa wato ya sha bamban da wancan wanda ya gabata wannan wala ya juzu an yun saba ala annahu maf'ulun fihi min hadhain al-qismai ba shi halatta mu yi masa nasaba kan cewa maf'ulun fihi ne cikin waɗannan nau'ika guda biyu na al-muqtas da al-mubham da zarful makan illa sani sai shi na biyun wa huwa al-mubham shine al-mubham wato al-mubham ne kada ya halatta mu yi masa mai nasaba akan cewa maf'ulun fihi ne amma al-awwal amma na farkon wa huwa al-muqtas فيجب جره بحرف ال... بحرف جر يدل على المراد دول من مثل جرة كان حرف جر يدل على المراد نحو كمر متي اعتكفت في المسجد زرت عليا في داري domin ana inda zaka ce ita kaftul masjida wato wato abin da ya bayar da ma'ana domin kai nan gudun kana so ka bada labarin itikafi wanda ibada ce da ta shafe ka kuma ka tantance wurin yinta wurin yinta shine mai masallaci amma idan ka ce ita kaftul masjida wato kamar gaba daya wato shi itikafin ya auku akan masallacin a madadin ya faru a cikin masallaci din kenan ina fata mu fahimta haka idan ka ce zurtu aliyan dara ba zai yiwu ba sai da zurtu aliyan fi dari وقد ذكر ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على المكان ثلاثة عشر لفظا الأول أمام نحو جلست أمام الأستاذ مؤدبا والثاني خلف نحو سار سار المشاة خلف الركبان lafazin almushatu jam'i na almashi almashi matafin kasa arrukuban kuma jam'i na arrakib wato matafiya kasa sun bi bayan mahaya da wai arrukuban galibi ba amfani da su sai ga mahaya dabbobi kamar raƙuma ko dawaki amma a yanzu kamar mahaya motoci ko jiragen sama ko jiragen kasa sai da suke musu arrukab haka suke ce musu a larabcin yau arrukab wato su ne fasinja mahaya mota ne jirgin kasa ko abin nan amma ba ta ce musu arrukuban
والثالث قدام نحو مشى الشرطي قدام الامير قدام كذا gaban shi kenan a shurfi dan sanda kenan yayi yana tafiya a gaban sarki kaga shine ya kamata dama ya zama a gaba والرابع والرابع وراء نحو وقف المصلون بعضهم وراء بعض lafazin wara abin da yake nunawa baya kenan duk da cewa waɗansu suna ganin wara yana ɗaukar ma'anar khalf yana ɗaukar ma'anar amam kamar ko ta aya cikin suratul ibrahim kamar inda yake cewa ya tajarra'uhu wa la yakadu yusiru sai ta ne wa yati al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi azabun ghalib fa nan gurin sai suka yi sabani me ake nufi da min wara'ihi da an ce min wara'ihi wato daga bayansa kenan ko min wara'ihi min amami domin idan ka ce min wara'ihi a nan gurin tsakanin waccan azabar da aka ambata ta yi tajarra'uhu wa la yakadu yusibu wa yatihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayy kaga ai azaba ce ta an bashi ruwan zafi ta fasacce ya tajarra'uhu yana kwankwada wa la yakadu yusibu baya iya hade saboda tsananin zafi da kuma doyi da yake ruwan baya iya haɗe shi sai da wahala su kuma aka ce wa min wara'i ya azabun galil a bayan sa kuma akwai azaba mai rabi to a bayan a bayan wannan ko a gaban wannan kenan tsakanin azabar da ta da wanda za a ce azabar galiz mai zuwa nan gaba wace ta gawa ta zuwa watan da yadda aka ambata ta riga zuwa ko to wannan sai a ce min wara shi kenan ko min amami
da an kula da shi tafiyarsa inda zai tafi da bayan watan ta zuke to shi yasa suke rikici kan wara in ya dullo alal khalf ne ko ya dullo alal amam ina fatan kun fahimci siffar abin takaice dai amma dai an ba amfani da shi a kan wara na nufin bayan abu to amma a wannan yadda jerin ya zo ko shaka ba zai ɗauki ma'anar amam idan ta wata mahangar mun wara ihe a zabun kadi
wal khamis fawq nahu jalastu fawq al kursi wal thalith tahta nahu waqafa al qist tahta al ma'ida
al qist da yawan san me al qist ne تحت المائدة المائدة ولن دعيك زبا أبن نعم والسابع والسابع عند نحو لمحمد منزلة عند الأستاذ والثامن مع نحو سار مع سليمان مع سليمان أخوه والتاسع إذا nahau lana darun iza'an nil kaga iza'an nil ga gidan nan ga nil din nan gurin suna fuskantar juna shine iza'an nil nil shine teku tekun nil kenan
wal asir hiza nahau jalasa akhi hiza'a akhika
wato suna daidai wa daida da juna kenan wannan na gefen wannan shine hiza
wal hadi ashar tilqa نحو جلس أخي تلقاء دار أخيك وجاجا أبو كنا ولما توجه تلقاء مدينة
والثاني عشر ثم نحو قول الله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين أزلفنا كما كنتو دا الآخرين وتصولا ثم أنا مري إن أزابتك
والثالث عشر هنا نحو قولك جلس محمد هنا لحظة ومثل هذه الألفاظ كل, كل ما دل على مكان مبهم نحو يمين وشمال
to kaga su ma su dauki ma'ana su aka isa jalastu yaminahu jalastu shimalahu ya zama to zarf ne shi ma wannan baya da wahala sosai zarfin zaman da zarfin makan ila abinda kawai muka abin nan da shi shi ne bambancin da ke tsakanin mubham da muktas din shi zarfin makan wanda shi a zarfin zaman shi ba bambanci ta fuskar lirabi ina fata an fahimta ta sai mene ne sai tamari waɗannan tambayoyi ne a ma huwa zarf ila kan kismin yankasimu kaza kaza kaza ila akhirhi سهل جدا أسئلة سهلة جدا زم يكرن تحال كوم سياحك كرن تاجي
الحال وقال باب الحال الحال هو الاسم المنصوب المفسر لما لمن بهم من الهيئات نهو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك مم.
وأقول الحال في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر وهو في الاصطلاح وهو, وهو في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم الفضل المنصوب المقدر لمن فهم من الهيئات جميل لفظ الحال هنا الاسم المنصوب suna mai nasaba al-mufassiru liman bahama min al-hay'at wanda yake fassara abin da ya boyu na kamanni suna ne al-mansub mai nasaba al-mufassiru mai fassara man bahama abin da ya boyu min al-hay'at na kamanni wato kenan al-hal a nan gurin idan muka ce al-ism wato dan mu cire shi daga ne fi'ili sannan wannan sunan ya zanto me almansu sannan ya zanto me المفطر لمن بهم من الهيئات abin nufi ba zan zo in ce ja a bai zai da ya zo kowa nan zai fahimci kawai ba abin da zai fahimta sai mai abu daya shine maji'u zai zuwan zai amma a wata kama ya zo ya zo yana dariya ya zo yana kuka siffar da zai da ya zo ba wanda ya santa ya zo cikin farin ciki ya zo cikin bakin ciki ba wanda zai sani nanu ma fahimna min hadha ta'bir illa maji'a zaid faqat lakin inda ma aqul ja'a zaidun bahikan an gane ko ko ja'a zaidun bakiyan ko ja'a zaidun mashiyan ko me rakiban ina fata an fahimta kaga wannan zahikan da bakiyan da makin da mene duk yana bayyana menene hai'a na maji'u zai yana bayyana kamannin zuwan zai a wani kamanni ya zo a wani yanayi ya zo wanda ba dan wannan karin ba da ba mu fahimci kamannin ba kawai mu dan fahimci zuwansa ina ba an fahimta a sai kenan shi wannan hal suna ne almansu kaga shi suna ne ne almansu almubassir liman bahama min alhayat wanda yake fassara abin da ya ɓoye na kamanni domin cikin ja'a zaidun babu yanin kama sai da kalmar dahikan ta sunan ta bayyana mai ta fassara kamannin zuwan sadin ko bakiyan ko mashiyan ko rakiban da asiri ina fata an fahimta to shine abin da yake nufi nahu qaulika ja'a zaidun rakiban wa rakibtul farasa musrajan na hau doki musrajan wato a sanye da sirjinsa shine musraj wa laqitu abdullahi rakiban na game da abdullahi yana haye akan dabbarsa wa ma ashbaha zalik wa aqul الحال في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر لفظ الحال على عربي سنسا أبن دي كذنا وا أبن دا دنگا دن يكي تكي نال خيري كو شر شيني الحال أنغاني كو وانا اللغة كينا وهو في إصلاح النحاة عبارة عن الاسم wato amma a cikin islahi na malaman nahu kuwa to wato bayani ne dangane da suna alfadla suna wanda ke alfadla kaga zahikan din nan suna ne ko fi'ili suna ne sannan bayan suna ne kuma ya zo ne alfadla idan an ce fadla abinda ko ka cire shi jumla din tana da ma'ana shi kari ne kawai shine fadla suna wanda yake kari da shi cikin zance المنصوب كما قاعد da nasaba المفسر لمن بهم من الهيئات wanda yake fassara abin da ya koyo na kamanni ina ga abin ya fito sai
wa qawluna al-ism yashmalu al-bari'a مثل ضاحكا في قولك جاء محمد ضاحكا ويشمل المؤول بالصريح مثل يضحك في قولك جاء محمد يضحك فإنه في تأويل قولك ضاحكا wato da muka ce al-ismu ibaratun anil ismi al-fadla to yana son ya fasara maka al-ism suna su kashi biyu ne ko da zan to al-ismu sarih wato kamar ka ce za a zaidun bahikan ja a zaidun rakiban ka ganin gunin bahikan da rakiban dukkan su suna ne wanda yake me as-sarih sannan kuma ko kuma na biyu shine al-mu'awwalu bis-sarih a iya tawilinsa da sarihi an gane ko kamar ka ce za a zaidun yadhaku ja a muhammadun yarkabu lafazin yadhaku din nan wannan fi'ilin ka iya ta'awilin sa da me da dhahik lafazin yarkabu ka iya ta'awilin sa da me da rakib yaqra'u ka iya ta'awilin sa da me qari abin da yake nufi kenan wato kenan idan aka ce rakib ya zama suna asfari idan aka ce yarkab ya zanto al-mu'awwalu bi sarihi don ka iya tawilin ka ce ai da aka ce yarkabu din nan ai abin da ake nufi rakiban tawilin kenan ai an fahimta ko ai da aka ce yadhaku din nan ma'ana ai abin da ake nufi shine me zahika da muhammadan yadhak fa innahu fi ta'wil qawlika zahikan wa qawluna al-fadla وكذلك قول
وقولنا الفضل وقولنا الفضل معناه أنه ليس جزءا من الكلام مم.
فخرج به الخبر da aka ce alfadla wato kaga ya nuna shi baya cikin zancen karo shi aka yi daga baya asalin zancen ja a zaidun ne kawai ko ja a muhammadun ne kawai an fahimta ko amma lafazin rakiban ko lafazin dahikan wannan karo shi aka yi wato laisa juz'an min al-kalami shi ba bangare bane a cikin zance ta yadda inda baya nan zance bai cika ba to wannan sai ya fitar mana fakar da biyar kabar sai ya fitar da alkhabar dan alkhabar ba fadla bane ba umda ne wato suna da abu da suke cewa wannan suke masa umda wannan suke masa fadla idan sun ce umda abin da bangare ne shi na zance dole sai dai kamar idan ka ce ja'a zaidun kaga anan gurin ja'a umda ne haka kuma zaidun ma a matsayin sa na fa'ili shi ma menene umda ne a cikin zance dan baya yiwa zancen ya cika dole sai dai haka idan ka ce muhammadun qari'un kaga mubtada ne wal khabar da mubtada da khabar kowanne menene umda ne a cikin zance ba fadla bane ba amma kaga kamar shi wannan hal fadla ne ba umda bane ba abin nufi laysa juz'an min al-kalam غير واجب عليك أن تأتي به في الكلام كما يجب عليك أن تأتي بالخبر بعد المبتدا أو أن تأتي بالفاعل بعد الفعل wannan wajib ne idan fa huwa amdatun fil kalam ina ba ta kun gane wannan na'am وقولنا المنصوب خرج به المرفوع والمجرور da aka ce al-mansub wato dan ab dan mu fahimci cewa ashe hal ba zai taba zama marfu'i ba ba kuma zai taba zama majrur ba in dai har ya zanto al-ismu sarih
وإنما ينسب الحال بالفعل أو شبه الفعل كاسم الفاعل والمصدر والظرف واسم واسم الإشارة وقولنا المبشر لمن بهم wato shi hal ana yi masa nasaba ne bil fi'il ta hanyar fi'ili wato lokacin da kace ja'a zaidun dahikan a nan gurin lafazin dahikan mansub menene zama sababi na nasaba din sa fi'ilin ja'a ina fata an fahimta yunsabu al-hal bil fi'il aw shibihi al fi'ili ko abin da ya kama da fi'ili me abin da ya kama da fi'ili kamar ismul fa'il dan yana yin aiki irin aikin fi'ili ina fata an fahimta kakan cewa ah, yadribu zaidan yadribu zai- zaidun ahmada ko yadribu ahmadu zaidan ahmad na dukan zaid haka kuma ka iya cewa ahmadu daribun zaidan kaga daribun din da menene ismul fa'il ne da ke yayi nasaba akan me akan wanda irin yadda fi'ili ke yi Eh, kaga ya kamance shi yana da fi'ili ta wannan fuskar wal masdar ko masdari masdari ma yakan yi nasaba wato akan abin nan akan hal kenan wazzarf wasmul ishara dukkan su waɗannan suna yin nasaba akan hal kenan wa qawluna al mufassir وقولنا المفسر لمن بهم من الهيئات معناه أن الحال يفسر ما خفي واستتر من صفات ذوي العقل أو غيرهم wato shi hal yana yin fassara ga duk abin da ya boyu na hay'at kamanni um, yani yufassiru ma kafiya wa satara min sifati zawil aqli aw ghairihim sifofin ma'abuta hankali da wani su duk yana fassara su ne yana bayyana su ne Allah ce fa tabassama dahikan min qawliha kaga dahikan dan nan menene hal ne fa qala rabbi awzini ila akhirih bayyana dai kasa yake sawa'un wannan abin al'aq yana daga cikin al'ukala ko gairin al'ukala
ثم إنه قد يكون بيانا لصفة الفاعل نحو جاء عبد الله راكبا أو بيانا لصفة المفعول به نحو ركبت الفرس ركبت الفرس مسرجا wa- wato nan yana so ya faɗa maka idan ka samu hal dai dole ya zama kuma akwai sahibul hal din to sahibul hal din nan kila ya iya zantowa fa'ilin shine sahibul hal kila idan jumla akwai mafulun bihi mansub a cikin ta ya iya zantowa mafulun bihi shine ne sahibul hal din kamar yanzu a nan gurin a ja'a abdullahi kaga wannan jumla ce wadda take nawa kan ba ta da mafulun bihi dan haka daga fi'ili sai me fa'ili lokacin da kace rakiban an san wannan rakiban dan sahibul hal din shine me abdullahi wanda shine fa'il amma lokacin da kace rakibtul farasa musrajan kaga rakibtu lafazin tudin shine fa'il sannan alfaras shine me alholan bihi mansub to lokacin da ka kawo hal musrajan menene sahibul hal dan anan gurin yawwa wanda yake karɓin asfar domin dan adam ai ba shi ake sawa sirdi ba don shi ake sawa sirdi dan haka anan gurin ya zama shine sahibul hal aha wa qad yakunu يكون ممتثلا ممتثلا للامرين جميعا مم.
نحو لقيت عبد الله راكبا yawwa kaga ya iya zama ya dauki guda biyun idan wannan hal din da aka kawo sifa ce wadda ta iya yiwa fa'ilin ya siffanta da ita kuma fa'ilin biyu ya siffanta da ita to sai sai a nan gurin wani mai da ita can wani mai da ita can gurin kamar ka ce lakitu abdullahi rakiban ta iya zuwa kai din da ka gama da shi kai ne rakib din ta iya yiwa shi abdullahi din da ka gama da shi shine mai rakib din tunda kai din ka iya zama rakib shi ma ya iya zama rakib kaga muhtamilan lil amrin kin daukan ma'anonin biyu ايه وكما يجيء الحال من الفاعل والمفعول به فإنه يجيء من الخبر مم.
نحو أنت صديقي مخلصا wato yadda a iya samun fa'ili ko mafa'ulan bihi shine sahibul hal to ya iya wa khabar ya zanto kuma shine sahibul hal dan da ya ce anta sadiqi mukhlisan kaga mukhlisan din nan sahibul hal din shine wa lafazin sadiqi eh وقد يجيء من المجرور بحرف الجر نحو مررت بهند راكبة
kaga ya iya zantowa kuma wato ah, majrur ah, yaji'u min al-majrur bi harf al-jar wato sahibul hal din ya zanto suna ne majruri da harfin jarra kamar ka zo ka ce marartu bi hindin rakibatan kaga lafazin rakibatan din nan hal ne na me na hind wanda yake majrura ce bi harf al-jar wa kad yaji'u وقد يجيء من المجرور بالإضافة نحو قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ya iya zantowa kuma sahibul hal din suna ne majruri bil idafa ba majruri bi halfi jar ba kamar fadin Allah ta'ala an tabi millata ibrahim hanifa an tabi wato ana wa manzo Allah umarnin ya bi millata ibrahim millata kaga wa fa'ulan bihi mansub shine mudaf ibrahim kuma ya zo me mudaf ilayhi majrurun bil fataha dan saboda ya zama mamnu'un min as-sarf to kaga hanifan ai hal ne na me na Ibrahim wanda yake majrurun ne bil idafa amma kuma gashi ya zama shine sahibul hal fa hanifan halun min Ibrahim حال من إبراهيم وإبراهيم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة مم.
وهو مجرور بإضافة ملة بإضافة ملة إليه
هذا مجرور ne bil kasra bil bil bil bil fatha niyabatan al kasra dalilin da yasa ya zama majrur kuma dan kasancewar an an tashi ya zanto mudaf ilayhi na kalmar milla to alhamdulillah sai sai mu ta rubu abinda za shiga cikin shurutul hal ne za mu ci na ga dai mun gangaro kila ba mu sani ba ko muka yi darasi biyu nan gaba ma sauke eh sai mu fara tunani idan an sauke wani littafi za a sa na yi tunanin waɗansu da tafai amma ban sani ba ko- kun yi tunanin wani littafi in ji zaukin ku na nahawu nawa na yan daura wanda ke haɗar nahawu da sarf yana da fa'ida sosai da sosai amma littafi ne da aka yi gidan masu karatu na kwas wanda dandanin su gama su samu ababai da yawa cikin ganin lokaci wato wani lokaci to bari da yan gani na ji ya ce shi littafin yan daura muzakkiratu fi nahwi sab ko shi ko qatrun nada na ibn hisham ko wanne alfiya ta ibn malik Hmm. a haddace na komai akwai tunani ba kenan ومن حتى إعراب na'am ina jin ka milatul warab eh haka dai eh alkamil nawa kenan alkamil ba dai fil nahwu ba sai dai fil lugati wal adab shi ko ba littafin nahwu bane ba littafin al-mubarrid ba الكامل في اللغة والأدب هو اللي wato amfanin littafin magabata karfin uslubi idan ka saba da littafi mai karfin uslubi sauran littattafai na ilimi ba za su daure ma kai da yawa ba in ka saba da karfin uslubi shine amfanin qatrun nada amfanin annahu wa sarf tattale abubuwa da yawa cikin wuri guda karamin lokaci sauransu cikin biyun da za mu duba mu gani amfanin milhatul iraq shi kuma tunda akwai shi a waƙe wani zai iya haddacewa milhatul iraq daga ta shine kuma waƙar ta bata kai ta ibn malik ba alfiya ta ibn malik wahala ta kai ta ciya ce haka salisa ce jiddan salisa sun jiddan mutum zai iya haddace baitoci da yawa cikin zanen lokaci duk da cewa waɗansu kuɗin suna da takacin harda harda kuma tana da daɗi a cikin ilimi sosai da sosai cikin da yawan nan za mu duba mu gani kowanne ina da shi kowanne zan nazarin sa haka in ga muhtawayat na kitabin da kuma in yi mukarana da mustawa din mu ko dai qatrun nada na ibn hisham din ko annahu sarqu min hakal iraq sannan kuma alhamdulillah kowanne ana samun sa a kasuwa ba wanda ake rasa ko kowanne ana samun sa na'am ina jin ka eh burha shine zamani burhatun min zaman wani lokaci cikin lokuta ai lokaci ne boyayye wanda ba ya kan ba ya da haddi sanin ne game da eh a ba bare masdari ba ba dai masdari ba ai za ka galibin hal ba wai masdari bane ba yanzu na fazar rakib masdari ne eh eh to zahik ai ba masdari bane ba zahik ismul fa'il ne ai ba an ce abdahik amma zahik rakib za a zaidun zahikan ai ba masdari bane ba ga ya ce maka suna ne kaga suna ko ba mazdari bane suna daban mazdari daban na'am eh ko da dai rawan sai zarf ne zarf ne wato idan ka lura shi ne mai sun fi yawmul isnai azumin nashi kai tsaye yana da alaka da mai da litinin din ita ya azinta amma shi wancan tsoronka baya da alaka da ranar ita karan kanta sama da abin da yake shine jarabawa din kaga ko bambanci ke na'am eh albariha shine daren da ya wuce kamar jiya da daddare kenan idan aka ce ada fulanun min as-safari al-barihata ina nufin lailatul amr a madadin in ce lailatul amr na kawo wannan al-barihata kamar a yanzu kace al-barihata kana nufin me daren da ya wuce jiya da daddare kenan jiya da daddare shine al-bariha suka ce zaka faɗa haka a yanzu da safe har zuwa rana ta yi zawali idan rana ta yi zawali ba za ka ce al-barihata ba haka waɗansu malaman lugan suka ce a tafsir albariha shi ne daren da ya wuce na'am al'amir al'amil eh abin da yake yin aiki cikin kaza al'amil eh to ai istilahi ne asalin ta istilahi ne amma al'amil ai ma'aikaci shine al'amil to amma istilahi na nuhat abinda suke cewa amil dukkan wata kalma da za ta haifar da canjin wasali a cikin wata duk kalmar da za ta haifar da canjin wasali a cikin wata yanzu fi'ili na haifar da canjin wasali ga fa'ili ya haifar da canjin wasali ga mai mafa'ular bihi masu ya canjar da canjin ya haifar da canjin wasali ga zarf to shi ya zama amil kenan game da wancan idan ka zo ka ce sun fi yawmal isnin sai a ce ma huwa al-amilu fi kalimati yawm sai mu ce fi'il sama shine al'amil din wato shi ya haifar da canjin wasali ba abin da ke haifar da canjin wasali a cikin wani to shine al'amil jam'in sa al'awamil eh na'am mm ban gani ba su tambaya ba ce akwai wannan kamar nazar kuma makan akwai kuna na kuma akwai wata aya da ke da ke cikin da akwai nasaba da kan wannan ma'anar kuna kunari
da hunalika alwalaya fi hunalika
a ba ai ba huna ce kadai ba ita huna daban hunalika nan kalmar da muka karanta a cikin huna wajen kuma hunalika duk da cewa suna tare da ma'ana ko wanne zarfin amma abin da kake tambaya kai shine ni ban gane ba ya ina riga na yi bayani na ce huna ishara ce zuwa ga makan alkarib hunalika lil ba'id hunak da me almutawassit na faɗa wannan tun muna cikin karatu eh alme abdaifu arrif dai arrif shine kawai arrif wannan makar ta ku ta kare arrif kawai kenan round din kasuwa za ta yi mata al-aryaf ya zama jam'in su kenan jam'i na arrif idan an ce arrifiyu wato mazaunin karkara kenan dan kawai idan ko da ya wasa arrifi na'am a wannan wurin da ya je ya same ta cewa ba an ce kullum da kala alaiha zakar al-mihrab ba wajada inda harizqa qala ya marma annalika hadha kala hunalika ai a wurin kenan ba sai da ya bari an je wani wuri ba hunalika da zakariya rabbahu qala rabbi hab li min ladunka zurriyatan tayyiba na'am sai muka kusanto da al'asarina ragowar kafiran samma a can inda aka halakar da sauran azura fana samma al'asari na'am eh eh a lokacin da ya kawo fi ai dole dawa ba zai masa dole da ya kawo fi ba zai nasaba ba ai idan ya kawo fi ai ba zai yi nasaba ba ai shi da sai idan ya kawo fi ba zai nasaba ba akan shaharan ba zai yiwu ba in shaharan haka zai haka zai faɗa to ai wannan fi din taka tana da magana ne da almadinati ba ta da alaka da kalmar shahar makarsu fil madinati shaharan na'am eh ban ji ba eh la aqtarifu al iktiraf shine kwatantar laifi ko aikata laifi akan ce iktarafa zamban bi ma'ana iktasaba zamban mutumin da ya aikata laifi ya tsorurci laifi ya aiwatar da abu shi ne za ta yi ika tarafa an da kawo mana misali wani ya tarifu ma hun muku tarifu la aka tarifu zamban ma'ana ba zan sake aikata laifin ba eh irtaka ba yi kamar haka yake sai dai kawai ba za ka ce ma'anarsa ɗaya ba ɗari bisa ɗari ba ba za ka ce ma'anar sa ɗaya ba ɗari bisa ɗari amma kamar haka ne zakewa laifi aikata laifi yawanci su sukan yi amfani da lafazin irtakaba wato babu wata larura da ta sa ka aikata abin ka je ka yi ai daga rakiban sai zan to irtakaba da gangan kawai ya aukawa abu ba bisa kuskure ba ba bisa mantuwa ba kuma ba wata larura kawai gangan su san aikata laifi kawai shi ne a ce irtakaba أكرمت أستاذي اليوم في المسجد to me kake so ka ce anan a'a ba wai ma'anar ba tabbayar ka ne ta fuskar lirabi na aiki kana son ka ce me da me al-yawma me idan ka ce al-yawma a karamtu ustazi yayi a karamtu ustazi al-yawma duk yayi al-yawma din nan dai abin da yake nufi shine zarf ne zarfin zaman fil masjid yayi kaga nan gurin ya zama dole kenan ka yi jarra akan almasjid kamar yadda muka faɗa lokacin da muka zo zarful makan na'am ta fuskar lirabi ai duk ɗaya ne alirabi ɗaya ne ba ga to ko wanda yau ma aka ce na'am a lokacin da ba karanta sai da na ce amma a urfin malamai a urfi ma na loga a yau da an ce asaba to kowa ya san gari ya riga ya waye an manta ma da wancan ma'anar ta asali da aka sani akwai kalma tana da ma'ana ta asali daga baya al'urfi ya canja wannan ma'anar zuwa wani abu na daban fatunusi al-ma'ana al-asli asalin ma'anar ma ta da sai zanto an manta da ita kamar yanzu da an ce al-ghaiz kowa ya san da yake nufi da al-ghaiz shi da bayan gida ko bahaya haya amma asalin al-ghaib ai ba shine haka Allah rabbi ba al-ghaib shine al-makan al-munkhafid wuri wanda yake mai gangara yanda mutum ya iya buya yayi bayan gida shine sunan wurin shine al-ghaib amma daga baya al-istiqmal ya zanto cewa ana amfani da mai mutum yake yi a wurin a madadin wurin sai zanto mai ake yi a wurin ya ansa sunan al-ghaib to kamar haka ne to sai mutum ya dauki ma'ana da urfin luga da aka riga aka sani ko da asali ga ta kaza wannan ne zai ja mu zuwa ga cewa halin luga ta tsawar aw la tsawar wato harshe yana ci gaba ko baya ci gaba ci gaban sa shine ya haifar da wata ma'ana ga mutanen wani zamani a yanzu muna amfani da wadansu kalmomi kan wata ma'ana wanda idan an taso wanda ya mutu shekara ɗari aka faɗa shi bai santa ba shi yana amfani da ta a wata ma'ana ta ta kansa kaga tasawur da ke nan na'am duk ma'anarsa ɗaya mahaya an rukab yana tambaya ta a larabcin yau na zamani a iya cewa an rukuban ana nufin mahaya mota na sai sai ce an rukab an rikab a wannan daban wannan rikab wato abin da mutum ke takawa ya hau doki kenan mazarin kafar ka a kan doki shine a rikabu na'am ba ɗauki duka biyun kenan almakan da azaman ƙwarai da gaske to sai mu dakata haka ko sai Allah ya kama gobe subhanakallahumma bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام